السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه barkamu da sake saduwa da ku a karo na biyu a yau ko in ce kuma zama na uku a wannan karatu na wannan littafi manzumatu az-zamzamiyya muna bayani akan an-naw'u thalis war rabi' nau'i na hudu da na uku wanda shine al-hadari was-safari min ayil qur'ani al-karim na'am malam النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فعلا أو هي بالبداء ثم الفتح في قراء الغنيم يا من يقتفي وبي من التقوى وبال يوم وترجعون أو لهذا الختم ويوم فتح آمن الرسول بآخر السورة يا سعول ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحر وعرفات رسهم اليوم أكملت لكم دينكم
بارك الله فيك amin muna akan bangare na uku wanda shine wa biminattaqu ma'ana nau'i na uku wanda ya sauka dangare na as-safari wanda shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ina fata mun fahimta thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamuna wannan ya tabbata cikin hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala um sai na hudu wanda shine wa yawma fathin amana ar-rasul fathu makka an yi ta a shekara na nawa a shekara ta takwas bayan hijira aka yi fathu makka daga kan amanar rasulu izuwa ƙarshen ainihin wato suratul baqara to a wannan abin ya sauka lafazin ya sa'ulu ai ya kathira su'al ya kai mai yawan ainihin wato tambaya sai na hudu suratul anfali ta sauka a badr an gane da kyau sannan na shida hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim fi rabbihim waɗannan ayoyin guda biyu kamar yadda ya tabbata suratul anfali ta sauka a yakin badar kamar yadda ya zo cikin kissa ta sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan takobi na abin da ya shafi ghana'im sannan aka saukar da wannan yas'alunaka anil anfal an gane da kyau haka dangane da ayoyin da aka ambata cikin suratul hajji kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu dhar cewa ta sauka dangane da hamza wa sahibaihi waɗanda suka yi mubaraza a yakin badar kun san an fara yin fito na fito ne kenan akwai utba da shaiba ibn rabi'a da kuma alwalid ibn utba wanda musulmai suka fuskance su akwai hamza ibn abdul muttalib da ali ibn abi talib da ubaidatu ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhum wanda hamza ya gama da nasa aliyu shi ya gama da nasa sai aka yi kusan ka ce ragas ba mu ce ragas ba ubaida ya ainihin wato yi nasara tun da shi wancan wuta ya tafi shi kuma aljanna da izinin allah ina fata mun fahimta to wannan kaga duk sun sauka ina ne hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim a yakin badri wasabi'u wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum in za ka ci gaba haka za ka wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wannan kamar yadda cikin suratul nahl aya ta 160 da 26 um wannan shi ma ya tabbata a cikin hadisi al-muhim ma'ana dai ta soka cikin yakin Uhud ko yauwa sai na takwas al-yawma akmaltu lakum dinakum mai baitin yace
wa arafatin rasahu al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum ai akwai darura shi'iriya an ka faɗa ba laifi bane an gane da kyau wa arafatin rasamu ma'ana a filin arafat din nan aka saukar da wannan nazal ala nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana bi arafa fi hajjatil wada ko hajjatil wada aka saukar da wannan kamar da cikin hadisin abdullahi dan umar wajen bukhari da muslim an gane da kyau um, sai mas'ala ta biyu a karkashin wannan in ka gama sai ya ce wal hadari wuqu'uhu kathiru akwai gurin ko shi kuma وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير to abinda muka ambata dangane da as-safari yasir ma'ana kadan ne amma wal hadari wuqu'uhu kathiru shi kuma al hadari ma'ana abinda yake na al hadari wanda yake yanayi ba halin tafiya ba yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma ina fatan fahimta suna nan da yawa wanda kowa zai iya bada a abin nan amsa a ire-iren waɗannan an gane da kyau kama irinsu suratul kauthar da irinsu a suratul mujadala kaga dukkanin halatul hadir aka saukar da waɗannan yalla mu je nau'i na biyar da na shida allaili wan nahari na'am النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري مم.
وسورة الفتح أتت بالليل وآية القبلة أي فولي مم.
وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل مم.
عن التي فيها البنات التي خست بها أزواجه فأثبتي وآية ثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينة مم.
فهذه بعض لليلين على أن الكثير بالنهار نزل mumtaz wannan yana so ya mana bayani akan nau'i na biyar da nau'i na takwas wanda shine al-laili wan nahari qur'anin da ya sauka da daddare da kuma wanda ya sauka da yini sai ya fara bayani ko kuma gabanin nan um, wasu malaman sun kirga abin da ya sauka dangane da dare suka masa bangarori guda hudu suka ce akwai suratul fathi an gane akwai ayar qibla qadina ra kenan ko akwai na uku ya ayyuhan nabi qul li azwajika sannan na hudu wa ala thalathati alladhina khulifu wannan yana maka bi da diddigi yadda aka san wace aya da yaushe ta sauka wacce ce wannan da yaushe ta sauka ina fata mun fahimta kaga sai ya fara da wasuratul fathi atat fil layli ma'ana ta sauka da daddare wannan ya tabbata a cikin hadisin Umar radiyallahu ta'ala an kamar yadda yake cikin Bukhari an gane da kyau amma sannan sai ya ce menene wa ayatul qiblati ay fawalli ma'ana aya cikin suratul baqara fawalli wajhaka shatr al masjid al haram ita ma ta sauka menene da daddare hadisin abdullahi dan umar da yake cikin sahihaini bainama an-nasu biquba'in fi salati as-subh id ja'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi al-laylata qur'anun kamar yadda muka faɗi a ɗazu ko ay qad unzila alayhi laylata ishara ila kaunihi ayat at-tawajjuh ila al- ila al-qiblati nazalat bil-layl wannan da daddare ta sauka ina fata mun fahimta aha na uku sai ya ce menene وقوله يا أيها النبي wa qawluhu ya ayyu nanni? wa qawluhu ya ayyu وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina cikin ina kenan cikin suratul ahzab aya ta 59 عن التي فيها البنات التي خصت بها أزواجه فأثبت ma'ana ayan nan wacce take magana akan hijabi wanda take ainihin wato bayani akan ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ga gaya wa matanka in ah, wa banatika da ainihin wato kulli azwajika ka gaya wa matanka iya mu'mine kenan wa banatika da 'ya'yanka yudinina alaihinna min jalabibihinna dalika adna an yu'rafna fala yu'dain an gane da kyau kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yawa akwai nisa'il mu'minin na'am sai ce menene وآية ثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا wa ala thalathati alladhina khulifu ai mun san kissan nan ko wadannan mutum guda uku akwai eh, su kissa su ka'ab wanda tauba ta yi bayanin su to wannan tuban da ta sauka ah, ayar ta zo ne cikin ainihin wato cikin dare wannan tabbat ya tabbata a cikin ainihin wato am, hadisi ci gaba
فهذه بعض لليلين على أن الكثير بالنهار نزل kafin nan hadisin ka'ab dan malik lokacin da abin nan fi baiti ummi salama yake bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ummu salama radiyallahu ta'ala anha an gane da kyau su ukun ai mun san su akwai murara ibn rabi'a da ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya wa ala thalathati alladhina khulifu ina fatan fahimta fa hadhihi ba'dun فهذه بعض الدليل على أن الكثير بالنهار to waɗannan wani ne wani sashi ne dangane da alkur'anin da ya sauka da daddare ala annal kathira bin nahari nazala duk da cewa mafi yawan sauka alkur'ani ya sauka ne da yaushe da rana annabi sallallahu alaihi wasallam galibin abin da ya sauka gare shi ya sauka menene da ainihin wato da rana Allah ya ganar da mu yalla mu je nau'i na bakwai da na takwas أحسن الله إليكم قال المصنف النوع السابع والثامن آمين.
الصيفي والشتائي Mm.
صيفيه كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة
asaifi washita'i menene asaif lokacin zafi ashita fa arrabi' fa kaka ko bazara alkharifu fa kasan muna da alfusulul arba'a to lima khussa waɗannan abubuwa waɗannan faslai ne guda biyu bari mu ji me yake nufi as-saifi shine qur'anin da ya sauka lokacin saifu in ka so ka ce lokacin zafi an gane washita'i ma nazala minhu a fi shita wanda ya sauka lokacin sanyi an gane da kyau to anan lam yaqa fi kalamin nazimi wala sahibi al-asl wanda shine imamu suyuti wala sahibi asli al-asli wane ne sahibu asli al-asli aha imamu al-bulqaini a duk cikinsu babu wanda ya ambaci um, waɗannan fusul ɗin fusulus sana waɗanda suke guda uku duk cikinsu sun wadata a ina ne a waɗannan faslain ɗin ma'ana muna da asaifu muna da alkharif muna da ashita muna da arrabi'a to amma dukkaninsu sun wadata ne akan menene a guda biyu a asaifi wa ashita'i to me yasa malin yace wajaru ala hada anna ar- li anna ar-rabi' inda al-arab tabi'u as-sayf saboda galibi shi ar-rabi' sukan ce masa bazara an san bazara yakan biyo bayan menene yana tare da abin nan ne yana tare da as-sayfu shi kuma al-kharifu tabi'un ash-shita al-kharif yana tare da menene ash-shita to shi yasa kai aka bangarantar da su guda biyu ina fata mun fahimta ma'ana wannan yayi ne saboda yanayin kadawa ko juyawar rana da makamancin haka to shikenan sai abu na farko ayar da ta sauka dangane da as-saifi malam yace menene صيفيه كآية الكلالة ita ce ayar kalala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala an gane ko wane ne kalala ha akwai maganganu na malamai amma wanda yake malamai suke malla walida lahu wala walad wanda ba shi da mahaifi kuma ba shi da me a to akwai wanda ba shi da mahaifi ma'ana wanda zai gaje shi kenan ko yawwa shi yasa imamu shinqiti yake faɗi dangane da wannan wa yas'alunaka 'anil kalala hiya inqita'un nasli la mahala la walidun yabqa wa la mawludun fanqata'a al abna'u wal wujudu an gane da kyau shahid ne akan wannan to wannan shine kalala to wannan ayat saftunaka qulillahu fikum fil kalala ta sauka ne a lokacin as-saifi sai al-ashita'i fa
والشتاء كالعشر في عائشة ita kuma kama ayoyin goma nan da suka sauka dangane da wanke na na Aisha radiyallahu ta'ala anha innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu ko la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm har izuwa karshen wannan shafi dan ayoyi guda goma malam sun sauka ne lokacin sanyi Allah ya wanke uwar mu'minai mahaifiyar mu'minai uwar mu'minai uwar mu gabaki daya Allah ya kare yadda da ita da su gabaki daya mun gane wannan yalla annu'u tasi صلى الله عليكم اللون التاسع الفراشي من الآيات na'am كآية الثلاثة المقد- المقدمة أها.
في نومه في بيت أم سلمة tamam يل- يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا alfirashi min alayat ayoyin da suka sauka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yana kwance ko yana kishingide ko yana kan dai abin da yake a zaune an gane yau ita ce aya alfirashi malam yace ka ayati thalathatil muqaddama kama waccan ayat da wa ala thalathati alladhina khulifu ai mun ga muku hadisin ka'ab dan malik sun sauka ne akan ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato ɗakin ummi salama radiyallahu ta'ala anha fi naumihi fi baiti ummi salama yalla yalhaquhu an-nazilu mithla ar-ru'ya yalhaquhu an-nazilu mithla ar-ru'ya likawni ru'ya al-anbiya'i wahya wanda yake ana ilhaqi ma'ana ana sadar da irin wannan duk da shi ba firashi bane amma duk abin da ya sauka dangane da a bacci to shi ma ana sanya shi a matsayin alfirashiyu saboda mafarkin annabawa gaskiya ne kuma wahayi ne ina fata mun fahimta to ma'ana shine yalhaquhu nazilu mitlar ru'ya li kauni ru'ya al-anbiya'i wahya duk da cewa a nan gurin suna ganin abinda baitin ya kamata ya zamo shine yalhaquhu nazilu hina an-nawmi ka suratil kautsari wastal qaumi haka suke gani ya kamata baitin ya kasance amma dai mu ban masa yadda ya zo a cikin asali kuma wannan ya tabbata a ruwayar imam muslim rahimahullahu ta'ala yake cewa bainama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam daina azhurina idh aghfa ighfa'atan thumma tabassama dahikan fa qala unzilat alayya anifan surah thumma qara surat al-kautsar ai mun san wannan ko ya wato kaga wannan shi ma yanayi ne wanda ake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani na abin da ya shafi wahayi annahu al-ashir asbabun nuzul yalla ya amal sheikh asbabun nuzul wa sannafa al-a'immatu al-asbara fihi fayamin nahwa istifsara ما فيه يروى عن صحابي ربع وإن بغير سند فمنقطع أو تابع أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كمال إفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة to ina so mu dan tsaya da kyau a wannan guri mu fahimci wannan babi kwarai da gaske shine annawul ashir asbabun nuzul anan be ta'rifin me asbabin nuzuli ba abu na farko kenan an gane da kyau kuma za ka samu wannan mafkud ne gaskiya ko da a cikin mawaƙa ɗin ko kuma nuƙaya ɗin ba za ka samu wannan ta'arifin ba kai ba masu kaɗai ba galibi waɗanda suke almutaqaddimun ba su yi ta'arifin me ake nufi da wannan asbabun nuzuli ba an gane da kyau haka imamu zarkashi shi ma da ya zo a cikin alburhan haka shi ma imamul bulqaini na gabansu kenan shi ma bai yi ba kamar yadda muka fada wala siyuti fil itqan dukkaninsu babu wanda ya arrafa me ake nufi da asbabin nuzul ina fata mun fahimta to sai daga baya waɗanda suke almutaakhiruna kamar irin su Imam Zurqani cikin Manahilul Irfan wanda shine ya bayyana me ake nufi da wannan abin da yake al-abin nan an gane da kyau ma'ana shi ma wani abu ya ambata a cikin manahilul irfan amma akwai alkafiji a cikin at-taysir fi qawaidi al-qur'an wanda yana ɗaya daga cikin shiyukhi al-imam as-suyuti kamar yadda muka faɗi wanda shi sai yake cewa huwa alladhi nazala bihi al-qur'an haka shi ya bashi ma'ana huwa alladhi bihi nazala huwa alladhi nazala bihi al-qur'an wanda shine al-qur'an ya sauka da shi ma'ana da sababin wannan abin ne ƙur'ani ya zo ya sauka kun gane ya sake cewa sababu annuzul to a dunkule dai abinda zai fi maka kusanto maka da definition me ake nufi da asbabun nuzuli huwa ma unzila shay'un min alqur'ani li ajalihi shine abinda aka saukar da wani abu na alqur'ani dan shi abinda aka saukar na alkur'ani don wannan abin an gane da kyau idan za mu sharhin ta'arifin abinda ake nufi shay'un dinnan yashmalul aya wal ayatain yana kunsar aya ɗaya ko kuma aya biyu ko kuma sura din ma gabaki ɗaya shine shay'un ma unzila shay'un min alqur'ani li ajalihi lafazin li ajalihi dinnan dan shi ay li qu'i amrin nazala alqur'an ba'dahu saboda wani abu da ya faru sai qur'ani ya sauka kun fahimci me ake nufi da asbabin nuzul asalinsa sababin nuzul jam'insa asbab yawwa to amma waɗanda suke magana akan nau'in nan na asbabin nuzul sun mayar da shi ɓangarori ne guda biyu akwai asbabun khassa akwai kuma asbabun amma ma'ana akwai wasu sababbai ne khassa keɓantattu da suke sawa a saukar da wannan aya ko wannan sura akwai kuma wasu sababbai ne gamammu ga baki ɗaya allati unzila la li ajliha alquran wanda saboda wannan aka saukar da alqurani gabaki daya kamar yadda Allah yake fadin kitabun anzalnahu ilayka mubarak ah liyadabbaru ayati kaga wannan sabab ne am sababi ne menene gamamme an saukar da alqurani liyadabbaru ayatihi domin ai tintintini to amma kuma wata aya za ta zo tambaya akai sai a ba da amsa an gane da kyau to irin wannan kala biyu ne ko dai tambaya da ba da amsa wani sababi ne wata hadisa ce ko wata wakiya ƙwar'ani ya zo ya ba da amsa ko kuma ma babu wannan sababi ne am domin ya sauka a tintintini da waɗannan ayoyin ina fata mun fahimta to abin da ya kamata mu sani dangane da wannan nau'i ko fasalin nan na goma abu na farko waɗanda suka bangarantar da wannan bangare suka yi wallafa-wallafa a kansa sannan matsala ta biyu hanyar da za ka gane sababin nuzul ba ta dogaro da ra'ayi ko hankali a hanya ce ta mai tsantsar ruwaya sannan na uku abubuwan da aka rawaito dangane na asbabun nuzul sai na ƙarshe abinda yake ya tabbata a dangane ko kuma wani sashi da ya tabbata dangane da sababin nuzul misali abu na farko akwai waɗanda suka wayi wallafa wallafe dangane da wannan shine baiti na farko yace menene
وصنف الأئمة الأسفار فيه بيان نحو استفسار وصنف الأئمة الأسفار ما الأسفار جمع نميت نعم بنجبا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار na'am aiwa asfar jam'i ne mufrad din fa shine menene aha sifir ko an fahimta da kyau ma'ana littafi littattafa jam'in sa asfar kenan an fahimta da kyau yawa to wasannafa al-a'immatul asfara da yawa wasu malamai sun yi wallafa wallafan littattafa fihi fayammim nahwa hastifsara ma'ana wasannafa al-a'immatul asfara fihi da yawa su malaman sun yi wallafa-wallafan littattafa a cikinsa cikin me fihi yarje ilaye asbabin nuzul fayammim nahwaha ai ka nufaci irin waɗannan littattafan istifsaran a matsayin mai duba to a nan gurin sai yake nuna maka a nan ai mafi hanyar da zaka gane shine ta ɓangaren menene riwaya saboda kai ba za ka iya cewa yanzu akwai wanda ya sai ce wannan aya ga sababin saukanta ba tare da ruwaya ba shi yasa muke cewa duk wanda yake qur'ani zalla dan Allah tura masa amfali yi mana fassara ko tafsirin amfal wai ka zo kana wani mujadala ko tattaunawa da wani dan kalakatu ko abin nan ni cewa ne duk babban rigar da mutum zai sa duk shirgegen rawaninsa da kaza wallahi minti biyu minti uku minti biyar ka gama da kowane ne shi kawai ka ba shi wata aya yi mun bayaninta ka masa wasu tambayoyin da ba za mu faɗa ba sai gashi ga ka ko gaban hukuma wallahi ba zai iya ba amma daga cikin satar amsa ga suratul anfalina ga yamin a ina aka yi anfali a ina aka yi wannan yakin akwai wasu tambayoyi suna nan kai duk ba ma wannan ba tambaya ce mafi sauƙi fa duk wannan abin da muke muna cewa haza na ne fa'aruni ƙur'anaku nina ce wannan shi ne ƙur'aninmu to ku ina ƙur'anin naku suna cewa gashi tambaya ce fa wacce har yanzu wallahi sun kasa amsa ta ta yaya ya zo muku shi kenan jibrilu ne alaihi salatu wasalam ya maka wahayi ko kuma tashi kai ka hango shi alahul mafus ko kuma yaya ƙur'anin ka ya zo gare ka ko dai ta malaminka wallahi sai an samu ɗayan ukun nan an gane da kyau duk botsare-botsaren da yake duk kaza da yaransa tsitsi da mi da waye da kaza mun sha jefa masa wannan kalubalen amma babu wanda ya taba bi ta kan wannan ai baka bukata wani ɗaukan lokaci ya shiga sura kaza ya shi da bai iya ba ya za ka yi mukamala da wanda bai iya abu ba wanda bai san shi ba shi abin da yake faɗi muke tambayarsa kawai ya zo gare shi in ya ce zai mana irin wannan mu sai mu gaya masa yadda ya zo gare mu al-isnadu min ad-din ya jama'a laula al-isnad laqala man sha'a ma sha sammu lana rijalakum gaya mana agun wa kuka je idan ya faɗi ɗaya to sai ka samu magaryar tikewa ko dai malamin sa kofiyun ne ko basiri ne ko shami ne ko maki ne ko madani ne wallahi ba za ka samu ɗaya da zai fita daga cikin waɗannan ta yadda aka samu ƙwar'anin ya zo gare mu ba to Allah ya ganar da mu Allahumma amin to sai yake cewa akwai da yawa inda suka yi wallafe-wallafe akan irin wannan kamar littafin asbabun nuzul na Imam al-Hafiz Ali ibn al-Madini an san shi aiko Ali ibn al-Madini wanda wasu kuma kitabul wahidi akwai wani kuma littafi na al'ujab na ibn hajar al'asqalani duk sun yi wallafa-wallafa akan wannan asbabin nuzul imamu suyuti ya yi ishara a cikin itmamu diraya ko kuma bar wannan saboda bin nan yana daga cikin waɗanda to shi kenan matsala ta biyu mu ji abin da ya shafi al'ilam bi anna tariqa ma'rifat asbabin nuzul wa naql al-mahd mun ce hanyar kadai da zaka iya gane sababin nuzul shine mai tsantsar ruwaya baya taba yiwa ka iya cewa zaka fahimci alqur'ani ko kuma ka ce me yake da suna ga abin da yasa aka saukar da wannan ayar matukar baka san sababin saukarta da ruwaya ba shine ma'ana fayam fayammim nahwa hastifsara an gane da kyau imamul kafiji a cikin at-taysir yake bayani akan ajma'u ala anna takalluma fihi la yajuzu biduni as-sama'i wal mushahada bayan halatta sun yi ijimai akan ba wanda zai magana akan sababin nuzul matukar ba shi da as-sama riwaya kenan wal mushahada ko kuma lam yushahid at-tanzil baya nan lokacin da yake sauka in baya nan to ya kawo ruwaya kuma babu wanda yau zai ce yana nan sahabbai su suke nan shahadul wahyi wa tanzil kai kuma yau baka nan in ba su ba to sai ka ka ruwaya ina fatan fahimta mas'ala ta uku bangaren marwiyat da ake rawaitowa na asbabin nuzul shine abin da ya ishara a baiti na gaba ma fihi
ma fihi wa sahabi na rubi wa in bi ghairi sanadin fa munqati aw tabi'i fa mursalun yawa to anan ya kamata a tsaya don ma'anar ta fito ma'ana abin da yake nufi a nan gurin annal marwiyat almuta'alliqa bi asbabin nuzul thalathat anwa marwiyat da ake rawaitowa dangane da asbabin nuzul nau'ika ne guda uku nau'i na farko ma yurwa anis sahabi wanda ake rawaitowa daga sahabi ko kuma ma yakunu bi ghairi sanadi abinda ake rawaitowa ba tare da sanadi ba ko na uku na karshe ma yurwa anit tabi'i wanda ake rawaitowa daga attabi'i idan muka koma cikin mawaƙil ulum fi mawaƙi'in nujum na imam al-bulqaini shi yake cewa sai ya sanya almarwiyat din anwa kusan kace nau'ika guda hudu na farko ma kana an sahabiyyin bi isnadin duk abinda aka rawaito tiryan tiryan da isnadi har zuwa ga sahabi to wannan marfu'i ne yani lahu hukmur raf'i abinda aka rawaito daga sahabi ya faɗi dangane da sababin saukar wata aya cikin mimma la majalalin ra'yi fihi to wannan lahu hukmun raf'i an gane da kyau lahu hukmu arrafa ko nau'i na biyu makana an sahabiyyin bi ghairi isnadin ko abinda aka rawaito daga sahabi ba tare da isnadi ba an gane to wannan sai zama munqati'i ne aha an samu inqita ko kuma nau'i na uku makana an tabi'in bi isnadin ko kuma an rawaito tiryan-tiryan da sahabi sai sahabi ya faɗi sababin nuzul akwai isnadi ta wannan mursal ne an gane da kyau na uku ma kana bi ghairi isnadin wanda kwata-kwata ma babu isnadi fa innahu la yuqbalu to wannan ba za a karba ba to wai duk me yake nufi bari na yi muku taqriban al-mazkur abinda aka ambata nau'ika ne guda biyu kawai ma kana ani sahabi ko kuma ma kana ani tabi'i sababin saukar aya ko dai sahabi ya faɗi ko kuma tabi'i ya faɗi an gane da kyau idan sahabi ya faɗi za mu duba mu ga ya jingina ga cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan isnadi ya tabbata zuwa gare shi kuma ya faɗi ɗan to wannan yana da hukumin raf'i an gane da kyau idan aka jingina cewa sahabi ya faɗa amma akwai inqita'i a cikin sanadin to za mu soki wannan isnadin mu ce wannan bai tabbata ba saboda babu silsila mai karfi da ta gun sahabin nan na biyu ko kuma tabi'i ya faɗi cewa ga abin da wannan aya take nufi idan akwai isnadi daga tabi'i zuwa ga wannan to kaga wannan mursal ne wa mursalun minhu sahabi aha to kaga ya isqatun sahabi to amma idan an san sahabin da aka cire ba laifi ba ne ana karɓansa amma idan ya zama tabi'i ne ya faɗi sababin saukar wannan aya kaza in dai yana da madogarar da wanda ya gaya masa min malama jalalin ra'ayi fihi to shi ma wannan ana karba amma in ba haka ba fala to wannan su ne kashi na amma na uku wannan babu isnadi kawai mutum ya faɗi to wannan kaga ba za a karɓa ba Allah ya ganar da mu ina fata mun fahimta um, abu na uku da ya kamata ku sani shine khabaru sahaba ana asbabin nuzuli to shi kuma khabar din labarin da ake karbowa dangane da asbabun nuzul baya wuce bangarori guda uku sahabbai su faɗi dangane da sababin saukar wannan aya ko dai idan ka je itqan lafazan da zaka yawai ji kenan ko kuma cikin littattafan tafsiri wani sai ya ce sabani ne amma ba wani sababi ba khilafun ne lafzi ma'ana ikhtilaf ne tanawwu ko dai wani ya ce sababu nuzul hadhihi al-aya kaza wa kaza yadhkuruna aya ko sura huwa kaita wa kaita wa yadhkuruna qissa aw hikaya ai za ku ji ai ko ko dai wani sahabi ya zo ya ce sababin saukar wannan aya shine kaza da kaza ko kuma ya ambato wata aya ko wata sura sai ya ce abinda ya sa ta sauka shine kaza da kaza wannan nau'i na farko da suke ambata sababin saukar aya kenan sahabbai ko kuma na biyu wani daga cikinsu ya ce kana kada wa kada wa yadhkuruna hikaya abu kaza da kaza ne ya faru sai ya ambaci ayar ko kuma abu kaza da kaza da kaza ya kasance ana yi to sai aya kaza ta sauka kuna fahimta da kyau saboda shi malamin tafsiri ba zai zo ya ce maka duk wata aya sai ya ce maka sababu nuzuliha kaza a'a kai ne a matsayin ɗalibi mai sanin waɗannan makamar a waɗannan gidaje suke zuwa zan maimaita in na gama na biyun nan shine ko dai ya ce da an ana yin kaza da kaza da kaza sai aya kaza ta sauka yana nufin sababin saukan ne dan uwa ko kuma na uku wanda yana nufin in ya ga aya sai ya ce wannan aya nazalat fi kaza wa kaza ta sauka akan kaza da kaza ku rike ukun nan bari na maimaita mu ga wane ne zai kara kawo min su ko dai na farko yace sababu nuzuli hadhihi al-aya kaza wa kaza sababin saukar wannan aya shine kaza da kaza wannan yafi karfi a cikin tartibin da zaka rutba din shi yasa aka kashi sababin saukar wannan aya kaza da kaza an gane da kyau ko kuma na biyu da ana kaza da kaza da kaza sai aya kaza ta sauka ko kuma na uku wannan aya ta sauka akan kaza to mataki ne na farkon ya fi ƙarfi to amma idan muka samu aya ɗaya da dukkan waɗannan sigogin wanne ne ba wanne ba ne dukkaninsu ɗaya ne an fahimta da kyau inda ka ji waɗannan ibara ɗin abin ya tabbata kenan kuma dukkaninsu ɗaya ne biyu to idan muka samu abin da wancan na farko ya faɗi ba shi ne na biyu da na uku ya faɗi ba to sai mu duba mu ga wancan na farkon ruwayarsa ta fi ƙarfi idan za mu iya jam'i to sai mu jama'a mu ce watakila ta sauka ne so biyu idan kuma babu iya jam'i to sai mu ce wancan ga yadda take wannan kuma akwai abin da ya faru ina fata mun fahimta an gane nau'ikan nan guda uku duk cikin ulumul qur'an in ka je waɗannan abin da zai take kewaye ya je ya dawo abin da ke faruwa kenan Allah ya ganar da mu abu na gaba lafazan da abin nan saɓani nan yake nuna maka na ce muku mun rattaba shi ne akan na farko ya fi ƙarfi ko sai na biyu sai na sai na uku to me kuka fahimta a wannan ma'ana na farko wanda ya ce sababu nuzuli hadhihi al-aya kaza wa kaza yana nufin at-tasrih ya sarraha ma'ana wannan sai ya zama nassun ne an gane da kyau na biyu kuma sai ya zama min babin zahir ne ma'ana zahirin aya za ta ɗauki wannan na uku kuma mujmal ne ma'ana zai dunkulu cikin wannan ayar ka baki ɗaya Allah ya gane da mu shikenan sai matsala ta kusa da ƙarshe ko ta ƙarshe a wannan wanda za mu abin nan matsala ta hudu shine um, wasu malaman sun yi kokarin su ƙididdige su kirga abin da ya inganta na wannan asbabun nuzul shine abin da suke cewa wasahati
أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء ما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام خلف المقام الأمر بالصلاة تمام أيوة التابعي من قمى لسوء wasahati wannan shine sabuwar wannan matsala wasahati ashiya kamali ifkihim min qissati yana so ya baka wasu misalai da sun tabbata a matsayin asbabin nuzuli ne misali na farko ayatul ifki fi surati an-nuri kaga wannan ya tabbata a kissa doguwa wacce take cikin sahih bukhari da muslim haka ne ko kuma sa'ayi tsakanin a cikin ayat sa'ayi cikin inna safa wal marwa min sha'irillah hadisin aisha cikin bukhari da muslim cewa annal ansara kanu qabla al islami yuhal yuhilluna limunati at-taghiya na'am يعني كانوا قبل الإسلام يهلون لمنا لمنات عفوا لمنات عفوا هنا لمنات أفرأيتم اللات والعزة والعزة ومنات akwai wata kira'a da ta ce ne wa mana'ata an gane an san ai abin nan shi wane ne almanata ba gunki ba ne to suna yin ɗaura niyya suna ɗaga muryan nan na aikin hajji na talbiya dangane da shi wannan abin nan ɗin a manata ɗin sannan waya ta harraju na mina sa'i bai na safa marwa to lokacin da kuma musulunci ya zo aka ba da damar a ci gaba da yin sa'ayi sai suke jin ihraji ka gane ihraji ma'ana suke jin nauyin ai kamar in mun yi kamar za mu girmama wancan manata ɗin ne kun fahimta da kyau kaga haka na Aisha ta faɗa to dan haka sai Allah madaukakin sarki yace inna safa wal marwata min sha'airillah lalle safa da marwa suna daga cikin alamomin bauta na ubangiji Allah ta'ala to kaga wannan ta faɗi sababin da me yasa mutane suke ihraji suke ji sai aka saukar da kaza to wannan a nau'i na nawa yake ina ma a makaranta muke eh a makaranta muke ina nufin to nau'i na nawa na biyu madalla ko kuma na uku ayatul hijabi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ina cikin ina cikin ahzab amma kaga wannan ita ma akwai riwaya ingantacciya ko ko kuma na karshe as-salatu khalfa maqami ibrahim wanda ya zo cikin sahih al-bukhari hadisin ainihin wato umar radiyallahu ta'ala an yake cewa wafaqtu rabbi fi thalathin fa qultu ya rasulullah law ittakhadna maqama ibrahima musallam umar yake cewa na dace Allah ya karfafa ra'ayina cikin abubuwa guda na guda uku daga ciki yace ya ma'aikin Allah ina ma dai mun rike maqam ibrahima matsayin musallan wajen yin sallah sai Allah ya saukar wattakhadhu min maqami ibrahima musalla ko wattakhidhu kira'a guda biyu wa wattakhadhu bil fati amma wa awghala wattakhadhu kurqa wattakhadhu sukarqa an gane to kaga nan a nau'i na nawa yake na ɗaya ko na biyu ko na uku ku gane wafaqtu rabbi fi thalathin fa qultu ya rasulullah law ittakhadna maqama ibrahima musallan fa nazala qawluhu ta'ala ban ji ba ban ji ba na uku ko na biyu ko na farko ban ji ba a? ikhtalafal fuqaha uku zaka sadar da shi a na biyu ne Allah madalla an gane wannan akwai wasu muwafakat na Umar ɗin da ake faɗi a makamancin ire-iren waɗannan ta mu bashi dai haka mun gane wannan asbabun nuzul ko yana da kyau kwarai da gaske dalibi ya sani shi yasa na'am ibnu taymiya yake cewa shi abin nan sababun nuzul yu'inu ala fahmi al-aya li anna al-ilma bis-sabab yurithu al-ilma bi-musabbab na'am
sallallahu alaihi eh ga mai tambaya me yake na'am eh aiwa inda ya cika wancan bangaren ba aiwa an gane marfu'i hadith al-marfu' me al-hadith al-marfu' to mu je bai kuniya ko wama udhifa lin nabil wama litabi'in almarfu'u wanda aka jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to sai ke tambaya anan karanto baitin ma fihi yurwa an sahabiyin rufi' shine muka ce in dai sahabi ya fadi hadisi kuma isnadi ya tabbata to wannan lahu hukmur rafa' ana ɗaukansa a matsayin kamar annabi ne ya faɗi hukumin rafa aka ce an gane da kyau kamar yadda muka rarraba wancan a baya tamam yalla ya sheikh sallallahu alaihi wa sallam hadi ashara awwal ma nazal اقرا على الاصح فالمدثر اوله الاقص قوم يكثر اوله التطبيق ثم البقره وقيل بالعكس بدام الهجرة النوع الحادي عشر نوعي نقوم شاء dama mun ce nau'ika ne guda goma sha nawa sha biyu ko saura nau'i na karshe Allah ya ba mu ikon karasawa awwal ma nazal farkon abin da ya fara sauka na cikin alkur'ani mai girma to awwal ma nazal ku rike wani abu guda guda biyu zai taimake ku akan duk inda ka je kada wajen wannan binciken أول ما نزل ترى أولية مطلقة كو أولية مقيدة آخرية إتما نفس الكلام نفس الكلام زامزو آخرية مطلقة كو آخرية مقيدة مفارد أولية إن أكتي أولية مطلقة يعني ما نزل أول ما نزل على الإطلاق فرقا أبن دي فارس وكان القرآن على الإطلاق wanda gabanin shi ba a saukar da komai ba shin za mu iya faɗin wannan mu ce farkon abin da ya fara sauka dangane da alkur'ani ita ce aya kaza za mu iya faɗi ko kuma a'a sai dai mu ƙayyada mu ce farkon abin da ya fara sauka dangane da maudu'i kaza ko babin kaza da kaza ma'ana mu ƙayyada wannan aya da wata hukuncin shine mu ƙayyada ɗin kenan kun gane wannan matashiyar bari na ɗan ƙara wasu amana mu shiga hadisi kamar a yanzu ne za ka zo ka ce a sahul asani da alal itlaq ma'ana mafi ingancin isnadi alal itlaq ya fi kowanne inganci kaga abu ne sa'ab sai dai ya zama muƙayyad ma'ana a sahul asani ga mutanen kufa ko ga mutanen kaza ko ga kaza ko ga kaza shine isnadi na kaza to wannan shine ya fi kusa amma ka ce alal itlaq akwai magana to shi ma haka wannan afwan dangane da akhiriya kenan amma awwaliya bamu da shakka awwal ma nazal alal itlaq cikin ruwan sanyi kace iqra khamsu ayat din da na farkon ina ne na cikin suratu iqra shi yasa yace iqra alal asahi fal mudathiru abu na farko da ya fara sauka shine ainihin wato ikra wanda kun sani abin da ya faru dangane da annabi sallallahu yake zuwa garu hira ya tahannathu fihi ay yata'abbad yana bauta yana tintintini bautar da ake nufi ba wai sallah ko abin aha yana tintintini ne dangane da ni'imomi da Allah ya dangane da halittu dangane da wannan an gane to sai mala'ika jibril ya zo kamar da ya zo cikin bukhari hadisin aisha to shine iqra alal asahi ma'ana iqra ita ce mafi ingancin abin da ya sauka kuma wannan shine alal itlaq ba mu da haufi akan haka fal mudathiru sannan suratul mudathir duk da wasu na ganin cewa mudathir ce ta riga iqra to wannan kuskure ne mudathir ta zo ne bayan inqita'i alwahyi bayan wahayi ya dauke sai mudaththir ta sauka amma alal itlaq ita ce menene iqra an gane da kyau sai ya ce menene wal aksu qaumun yakthuru ma'ana sabani ne wasu suna akkasa abin wasu ce mudaththir ne wasu makamancin haka amma abinda muke cewa alal asah shine menene wannan zamu iya tarjihi anan saboda muna da dalili ingantacce ikra ita ce ta fara saukawa annabi sallallahu alaihi wasallam ita mudaththir muƙayyada ce ma'ana muƙayyada ba'din qita'i alwahi ita kuma wannan iqra alal itlaqi ne kun gane da kyau tamam sai yace menene awwaluhu yalla karanta mu je أوله التطبيق ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة to anan kuma yake so ya mana taqyidi dangane da abin da ya fara sauka a garin Madina awwaluhu at-tatfiq wailul lil mutaffifin thumma al-baqara sanan suratul baqara wa qila waska ce bil aksi me bil aksi din kenan baqara sannan me yawa bidaril hijra ko Allah ya ganar da mu akwai wanda bai gane a nan ba to abinda za mu ɗauka a gurguje a nan ‘yan uwa ma'ana awwal ma na zal'alal itlaq wacce ce ikra sannan bayan nan muƙayyada da in ƙita ilwahai ita ce suratu abin nan ayoyin muddathir sannan muna so mai taƙayyadin wasu surori almutaffifun a madina kenan sannan baƙara ko kuma akasin haka muƙayyad ne wannan ba alal itlaq ba ne mu ji annawul akhir malam الله الثاني عشر آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة كتبا أيضا وقيل غيره فتى الله عليك أيضا وقيل غيره فتى الله عليك وآية الكلالة الأخيرة وسكت آية تكرشي إتتي تكلالة قيل الربا أيضا وقيل غيره wasu suka ce riba wasu suka ce wasunsu wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza in kaji ana kila kila to babu alal itlaqi kenan anan nake so mu gane abu guda biyu abu na farko awwal ma nazala alal itlaq wannan bamu da haufi akhiru ma nazala alal itlaq shin yana ingantuwa mutum ya ce ƙarshen abin da ya sauka alal itlaq ita ce aya kaza me karshen abin da ya sauka na alkur'ani wasu sai su ce wattaqu yawman wasu su ce yastaftunaka ayatu kalala wasu su ce idza jaa nasrullahi wasu su ce kaza kaga dan uwa cikin sauki zai maka wahala duk wanda ka kawo ka ce wannan ayar ita ce daga ita ba ƙara saukar da wata ba sa'ab da wahala amma zai maka sauki idan ka ce a babin gado ayar da ta sauka kalala a babin riba ayoyi da yawa sun zo wacce ta sauka wata ƙuyauman a babin bishara wacce ta sauka idaja a nasuru a babin kaza da Allah bai fi sauƙi ba to mu kayyada din kenan ai amma ka ce kai lalle sai ka ce ayar da ta sauka ta ƙarshe al-yawma akmaltu to annabi kuma ya rayu kuma wasu ayoyin sun zo duk wacce ka kawo ka je kai bincike ka kawo za ka ga abin da zai sa ta zama muƙayyada ɗan ina fata mun fahimta bari na ɗan baku wasu misalai kaɗan kun ga anan ɗin an ce wata ƙuyauman wasu ce ya ayyuwa ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba har izuwa wata ƙuyauman ko wasu ce ma laqad ja'akum rasulun wasu ce fasabbih bismi rabbik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba aya ta ƙarshe cikin surati an-nasr ina fata mun fahimta to abin da yake sa haka kusan ka ce akwai hadisai guda biyu na ɗaya hadisin albara ibn azibin da waninsa yake cewa anna akhira ayatin nazalat yawwa to ya zami da irin wannan wani sahabi ya ce anna akhira ayatin nazalat hiya ayatul kalala ita ce ayatul kalala wa anna akhira suratin nazalat hiya suratu bara'a wannan a iliminsa kenan kun fahimta kenan muqayyad ne shi ma idan ya yi hukunci za mu samu yanzu mu ɗauki wannan ra'ayin bara ibn azib kun je abin da ya ce ko ƙarshen aya ita ce mai ayatul kalala ƙarshen sura ita ce mai ita ce mai bara'a akwai kuma hadisin abdullahi ɗan abbas yake cewa akhiru ayatin nazalat hiya ayatul riba da wani faɗin nasa na daban ayar da ta sauka na ƙarshe ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kuma dukkaninsu hadisai ne wanda an gane da kyau to ma'ana dai anan to wanne za mu ɗauka wanne ne za mu bari waljam'u wajibun mata ma'amkana illa idha kana waljam'u wajibun idha ma'amkana illa almuhim dai na manta ma'ana waljam'u wajib والجمع واجب إذا ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا معنى إن جزاك إيا جمعي الجمع أولى من الترجيح to kai jam'in sama da karajihantar da wani saboda in kai tarjihi fa ka nuna a ɗauki wannan wancan kuma marjuhi ne a bashi amma in ka ce za a yi jam'in abu biyun a haɗa su a iya amfani da aikinsu to ka ke nan idan muka haɗa waɗannan zantuttuka sai mu ce abinda bara ibn azib yake nufi ƙarshen adawaninsa ƙarshen abinda ya sauka dangane da ayatul kalam na me yake da suna gado ita ce ayatul kalala ƙarshen abinda ya sauka dangane da riba wata ƙoyauman ko kuma waccan ayar ya ayyuan ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba abinda ya sauka dangane da alaman nasara da komawa ga Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa menene fasabbih bihamdi rabbika abinda ya sauka yake nufin cikan addini a lokacin kaza al-yawma akmaltu lakum abinda ya kowanne ka bashi haƙƙinsa ina fata mun fahimta to zai fi maka sauki dan uwa sama da ka kallafa wa kanka lalle sai ka ce ga abinda ya sauka alal itlaq abinda muka faɗa na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ina jin gobe malam zai zo ya kai ku can al-iqdul khamis yana da muhimmanci malam Yahya mai mota za ku yi al-iqdul khamis da shi ni kuma gobe juma'a ko zami al-iqdus sani da ku yana da muhimmanci kwarai kuwa bangaren qira'at ne zami a gobe ma yarji ila sanad al-iqdus sani kenan in Allah ya sa mun samu wannan uqudin guda uku kaga alhamdulillah yanzu mun kammala da na farko yadda muka nema Allah ya bamu dama Allah ya bamu walillahi alhamdu wal minna abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh